ai malaman tsubbu suna yi to yanzu sharadi ne a wurin Allah in an roƙe shi misali sai aka ce yanzu za a karanta suratul waqi'a ko za a karanta suratul mulk ko za a karanta suratul rahman ko za a karanta wasu ayoyi amma sharadi ba zai yiwu ba wannan abun sai an zubar da jini waye ya shar'anta Allah bai shar'anta in za a roƙe shi sai an zubar da jini ba an gane to in aka shar'anta yanzu wanda ya shar'anta cewar in za a roƙi Allah da suratul waqi'a ko in za a roƙi Allah da aya kaza ko in za a roƙi Allah da sura kaza sai an zubar da jini sai aka yi wannan yankan to yankan yanzu dan wanda ya shar'anta ne dan Allah bai shar'anta ba ya zama shirka shi yasa malai yace kadzabahi haka wannan guri haka bakance shi ma ba a yin sa ga kowa sai ga Allah wal khawf tsoro ba a tsoron kowa sai Allah shi tsoro kala biyu ne akwai tsoro na ɗabi'a akwai tsoro ibada tsoron ɗabi'a wannan jaizun ne kowa ya halatta yi tsoro na ɗabi'a kowa ya halatta ya ji tsoro na ɗabi'a misali sai ka yi dare sai ka ce kai ina tsoron da Allah a raka ni ina tsoron bullan namun nan ni kadai wannan tsoro ne na ɗabi'a yawwa ka gani da haka wannan tsoro ne na ɗabi'a ka ga ai annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya je ubangijinsa zai aiko shi sai ya ce ya Allah ni fa na kashe rai a cikinsu ko wani bakin ɗaya na same shi da ɗan uwana suna faɗa to na dake shi ba da niyyar kisa ba kuma ya mutu to suna jin haushi na saboda wannan kisan ina jin tsoron kar in je cikin su kashe ni wannan tsoro ne na dabi'a aka ce ai ga 'yan sanda nan za su zo anguwan nan kame sai ka gudu saboda kana tsoro wannan tsoro ne na dabi'a ya halatta amma akwai tsoro da ba a sarrafa shi sai gawa sai ga Allah wani ya ce ina tsoron kar ya talauta ni a ba shi da iko ina tsoron kar ya kashe ni a ba shi da iko kar ya kashe nin kuma in ka ce a'a ni yanzu kaza ba zan je gun da yake ba ya ce zai dauki wannan ma doro ne na dabi'a ba kana tsammanin zai sarrafar da wani abu abin ya zo kanka ya kashe ka bane daka tsoro wanda ba na dabi'a ba ba a sarrafar da shi sai ga Allah subhanahu wataala warraja aka fata kauna ya fatar wani abu na alkhairi shi ma akwai na dabi'a akwai wanda kuma ba a sarrafa shi ga kowa sai ga Allah subhanahu wataala in yanzu akwai wani mutumi da yake zuwa in yazo yana muku alkhairi kace a naji baffawa ne yazo bari mu je mu yawanci in yazo wannan kana fatar ka samu wani ba gurin sa wannan ba laifi bane yawa wal muhabbati haka soyayya akwai soyayyar ta dabi'a akwai kuma soyayya ta ibada wanda ba a sarrafa da ita ga kowa sai ga Allah subhanahu wataala wa shirku ita kuma shirka a'zamu dhunub ita ce mafi ƙololuwar zunubai duk zunubin da ba a yi saba wa Allah da shi to babu wanda ya kai ka haɗa shi da wani wazalika dalilin da ya sa ita kuma shirka ta zama ita ce mafi ƙololuwar laifi li'umurin saboda al'amura ne kamar haka na ɗaya li'annahu domin ita yin shirka in ka haɗa Allah da wani tashbihun lil makhluqi bil khaliqi ka kamanta abin halitta ne da mahalicci tashbihi kai ka kamanta abin halitta wanda shi halittarsa aka yi sai ka kamanta shi da mahalicci fi khasa'isul uluhiyyati a abin da kuma ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai yake banta da shi wurin abota mar wurin a sarrafar da wannan abun zuwa gare shi da haka faman asharaka ma Allahi ahadan duk wanda ya hada Allah da wani daga cikin mutane ne ko aljani ne ko wani abu ne sai ka hada shi da Allah faƙad shabbahahu bihi to ka kamanta wannan ɗin da Allah in yanzu aka nemi arziki ba a neman sa a wurin wani saiwa sai Allah idan ka nema a wurin wani wanda ba Allah ba to ka kamanta wannan ɗin da Allah domin ba wanda yake iya yi sai Allah sai ka kamanta shi da Allah in yanzu misali sai mota ta zo za ta faɗi wanda zai iya tsarewa ya kare ta ki faɗuwa Allah ne in ka kira wani ba shi ba ka kwatanta wancan wanda ka kira ka kwatanta shi da Allah domin ka kira shi ya zo ya aikin da ba wanda yake yi sai wa sai Allah kiran sannan da kai ya zo yayi alhali ba zai iya ba kuma ba wanda yake yi sai Allah shi din ka kwatanta shi da Allah in za ka zo za ka faɗi sai ka ce shehu ka ka kira shehu shehu ko bai san ma kana cikin halin ba ba abin da zai iya ma ba zai iya taimakon ka ba ba zai ma kwatanta kai bai san ma kana kiransa ba ta ya zai taimake ka to in ka kira shi ka kwatanta shi da mai yin waye mai yin shine Allah subhanahu wataala wa hadha wannan kuwa a azamu zulm lai shine mafi girman zalunci qala ta'ala Allah madaukaki yace inna shirka lalle shirka hada Allah da wani ta kowace irin fuska la zulmun azim lalle sai da Allah ya sa lam la zulmun azim zalunci ne tabbas wanda yake mai girma wa zulm shi ko zalunci ma'anarsa ai huwa wada'u shay fi ghairi mawdi'ihi shine ka ajiye abu ba a gurin da ya dace ba ka ajiye abu ba a gurin da ya dace da shi ba dan haka faman abada ghairar lahi duk wanda ya bautawa wani Allah faqad wada al-ibadata fi ghairi mawdi'iha to ya sanya ibada a gurin da bai dace da ita ba domin wanda ka bautawan shi bai dace da bauta ba shi ma bawa ne shi ma an ɗora mari ya bauta wa wanda ya halicce shi ba shi ya kansa ba Allah ne ya yi shi sai ka bauta mar ko sai ka nema a wurinsa sali yanzu sai ka je kabari kabarin nan na salihi ne ko kabarin nan na wani wanda kake zota masa alkhairi ne sai ka roƙe shi arziki ko ka roƙe shi lafiya yana iya yi baya iya yi to tunda baya iya yi to ka ajiye wa roƙon wannan roƙon kuma ibada ne, ka ajiye a gurin da bai dace da ita ba. Wasarafaha kuma ya sarrafar da wannan bautar ligairi mustahiqiha wasarafaha kuma ya sarrafar da ita ligairi mustahiqiha ga wanda bai canceta ba. Ya sarrafar da ita ga wanda bai cancance ta ba ita bautar. Wa zalika a azamu zulm. Wannan kuwa shi ne mafi girman zalunci kala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce oke na biyu annal to wannan shi ne dalilin da ya sa shirka ta zama ita ce mafi girman zalunci ko kuma shirka ta zama ita ce mafi girman zunubi na ɗaya shi ne ana tashbihin mahalicci da abin halitta in ka kwatanta kai tashbihin Allah da abin da Allah ya halitta to lalle wannan kai zalunci na biyu أن الله أخبر أنه لا يغفره الله يا بعد لاباري أتكين القرآن تور بايا غافر تشركة بايا غافر تشركة إن دي متن يهد الله دواني لمن لم يتوب منه ga duk wanda bai tuba daga shirka ba har ya mutu da ita to ubangiji yayi alƙawarin ba zai gafarta ta ba babu kuma wani zinubi wanda Allah yace ba zai iya gafarta shi ba in ba ita ba ko mun girman zunubi in ka je da shi gurin Allah in ka Allah ya gada ma yana iya mai yafewa akwai zunubin da Allah baya yafe shi kai tsaye a lahira misali amma Allah subhanahu wataala in ya so ya tausaya ma yana iya biya maka a cikin taskarsa shine haƙƙin wani kaga in ka tafi da haƙƙin wani lahira to duk da haka shi bai kai shirka ba in Allah ya ga dama yana iya biya ma haƙƙin a taskarsa, ya ba wa wancan ɗin haƙƙinsa shi Ubangiji a cikin taskarsa mai waciya, amma shirka in ka je da ita, to Allah maɗaukakin sarki ya ce ba zai gafarta ta ba. Da za ka je wa Allah da zunubi ya kai cikin ƙasar duniya, sai Allah ya ce, in dai ba shirka in ya ga dama, in ya so, mashi'arsa ce sai ya yafe. Amma in ka je masa da shirka, gwargwadon tafin hannu, to Allah kuma ya ce ba zai yafe ta ba saboda mai ka zalunci ka yi zalunci ka zalunci subhanahu wata'ala duk da cewar a fili dan adam kansa ya zalunta amma dai ka yi zalunci ta yadda ka ɗauki haƙƙinsa sai ka ba wa wani to Allah madaukakin sarki ya ce ba zai gafarta wa wanda ya shirka ba qala ta'ala Allah madaukaki ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta wanda ya tarayya da shi ma'ana ya mutu bai tuba ba amma in kana raye ka tuba Allah a nan duniya zai karba wa yaghfiru ma duna zalik amma yana gafarta koma bayan shirka kenan ayyu zambin kowane irin zunubi ne koma bayan shirka ne amma shi ma liman yasha'u ga wanda ya so na uku أن الله أخبر أنه حرم الجنة على المشرك الله يا بعد لا بارن cewar shi subhanahu wataala ya haramta aljanna fawfaw ga duk wanda yake mushriki ga duk wanda ya mutu akan shirka ko mun karancinta Allah yayi alƙawarin ya haramta masa aljanna har abadin abadin abada wa annahu kuma lalle shi wannan wanda Allah ya haramta masa aljannan nan khalidun dawwama zai yi a cikin wuta mukhalladun fi nari jahannam abin dawwamarwa ne a cikin wutar jahannama mun karanta a cikin wancan littafi da muka kare kafin wannan haqiqatut tauhid na shehin malami Muhammad Hassan cewar ubangiji subhanahu wata'ala watan watan watan watan watan watan watan wata rana idan ƴan wuta sun shiga wuta ‘yan aljanna sun shiga aljanna watan watan watan watan watan watan wata rana, Allah nisan lokacin. Allah zai ce wa mala'iku, ku je ku duba cikin wutar jahannama, shin a cikin wutar jahannama akwai wanda a zuciyarsa akwai misƙala zarratin min imanin? Misalin ƙwayar zarra na imani, amma mai canja ne dunnan ɗin? a nemi gurin tsayawa kai zaka ce a ya kuma sauki ka gane ai mun yi kusan dama wani guri annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace watan watan watan wata rana ubangiji zai ce da mala'iku su je su duba wutar jahannama idan suka duba wuta harfin nari man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min imanin akwai wanda a zuciyarsa akwai misalin ƙwayar zarra na imani to wannan dubawar fa ba a magana da wanda ya mutu yana shirka shi wanda ya mutu yana shirka kamar ya mutu ba shi da komi ne kenan kaga watan watan watan wata rana akwai waɗanda za su fita me zai fidda su misqala dharratin min imani amma dai matu ala ghairi shirki saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce watan wata rana idan duniya ta tafi ƙarshe za a ramu waɗansu mutane za su rinka cewa inna wajadna aba'ana ala hadhihi kalima mu fa mun samu iyayenmu akan wannan kalmar ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da ita suka tsayo akan ta lakin sai dai abubuwa irin su sallah, irin su zakka, irin su waye ba sa cika su. Amma duk da haka watan wata rana, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa zalikal imanu yunfa'u. Wannan imanin wata ran zai amfane su a lahira. Watan watan watan watan wata rana Allah zai ce a fudda su. Amma fa Allah ne ya san iya lokacin. Allah zai ce a fudda su. Amma wanda ya mutu yana shirka shi Khalidun mukhalladun. dawwamamme ne abin dawwamarwa finari jahannam kaga wannan yana nuna shirka tana da girman hatsari qala ta'ala Allah madaukaki yace innahu man yushrik billah lalle duk wanda ya tarayya da Allah faqad harrama Allahu alaihi aljanna hakika Allah ya haramta masa aljanna wa ma'awahu an-nar makomarsa wuta ne wa ma lidh-dhalimin min ansar az-zalimai shine mushrikai ana ai ba su da wani mai taimakon su a wurin Allah barantana ma ya roƙi Allah, Allah maɗaukakin sarki ya hana su azaba. Kun san, da ƙur'ani ya zo, a wasu guraren sai Allah ke cewa, wala yu kallimuhu. Hatta mutanen da suke cikin wuta, akwai waɗanda za su nemi sauƙi a wurin Allah, su nemi sauƙi, akwai waɗanda watan watan watan wata rana Allah zai saurare su amma wanda ya mutu yana shirka ubangiji subhanahu wata'ala ba zai saurare shi ba kamar ka ce a lahira in ƴan wuta sun shiga wuta akwai waɗanda za su nemi ahuwa za su yi ƙoƙarin neman ahuwa neman roƙon Allah subhanahu wata'ala to amma ubangiji subhanahu wata'ala su wanda suka yi shirka Allah ya ce wala yukallimuhum Allah su kan ba zai yi magana da su ba sam Allah madaukakin sarki ba zai yi magana da su ba barantana ka san ina sai an saurare ka kafin a ji kukanka kafin a tausaya ma to ubangiji ba zai saurare su ba wala yanzuru ilaihi alim dan haka su ubangiji subhanahu wataala ba zai ma saurare su ba ba zai ma ji magana da su ba barantana ya karkakar da su daga zunubin su ya ce ya yafe musu Allah ya sawwaka الثالث أي الرابع نهدو أن الشرك يحبط جميع الأعمال ita shirka daga cikin abin da yasa ita ce mafi girman zunubi tana rushe dukkan ayyuka tana lalata su sai yasa shirka wallahi ita ce mafi girman hatsari ko shekara nawa kai kana bautawa Allah in dai kai shirka ka mutu da ita to ta rushe duk abin da kai ta rushe duk abin da kai duk abin da kai ta rushe shi ba zai ma amfani ba, kaga ku duk abin da aka ce za ka shekara da shekaru kana aiki sai ya zo ya rusa, shi ya sa shaidan ɗaɗa a maluhu, yi malahun ya mulki ya mace wazina, kaga shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala idan muka duba shaidan, hatta za ka zo ƙarshen lahazatul akhira, limfashin ƙarshe, shaidan ba zai cire rai ba. saboda ya san inda zai sa ka kai wani firici ko ka yarda da wani abu a cikin rai duk mutane ma ba san ka yarda ba ka yarda ka mutu ka mutu mushriki shi yasa ita mummunar abace shi yasa ake fatan ake cewa Allah sa mu cika da imani hatta lahazatul akhira Allah madaukakin sarki karka in ka ji ana cewa su'ul katima ko kuma husnul khatima husnul khatima shine ubangiji subhanahu wata'ala ya baka kariya ya baka tsaro hatta alhazatul akira ya tsare ka daga sharrin shedan ba zai samu dama akan ka ba akwai wa'anda Allah baya barin ma shedan ya je kansu ubangiji zai tsare su ya kare su Allah ka samu na cikin su qala ta'ala Allah madaukake ce walau ashraku wa'annan fa sai da Allah ya jiro waɗansu mutanen kirki ne daga annabawa manzanni ya jiro su wanda idan kana faɗar nagarta, kirki, kyau, soyuwa a wurin Allah, amintuwa, nagarta baya su. Su ne ƙololuwa, su ne ƙarshe, amma su ɗin sai Allah ya ce maka walau ashirar. A ƙaddare, da za su haɗa Allah da wani, lahabita anhum ma kanu ya amaluna, da duk abin da suka kasance suna aikatawa, wallahi da ya lalace, da ba zai amfanar da su komai ba, wa ta'ala Allah maɗaukake ce, walaƙad uhiya ilaika haƙiƙa an yi wahayi zuwa gare ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ilal ladina min qablika kuma an yi wahayi zuwa ga manzanni da suka zo kafin kai sai Allah ya ce la in asharakta a kaddare da zaka hada Allah da wani da zaka yi shirka la yahbatanna amaluka ma'ana ubangiji kuma yana ga wa annabi irin abin da aka ga ma dinnan an ga wa Nuhu an ga wa Ibrahim an gaya wa Musa, an gaya wa Isa, an gaya wa duk manzanni da suka zo kafin kai, la'in asharakta, Allah ya gaya Nuhu, la'in asharakta, Allah ya gaya wa Musa, la'in asharakta, Allah ya gaya wa dukkan manzanni da mutum zai yi shirka, to sai Allah ya cika ce da cikamakin annabawa mafi girmansu, mafi darajarsu, Allah ya ce masa da zai yi shirka, la ya haɓaɓan na amaluk. Allah ce da aikinka ya lalace, da aikinka ya ɓaci, wala takunanna minal khasirin, kuma wallahi da ka kasance cikin waɗanda suka yi asarar rayuwarsu. Na biyar, annal mushrik, shi mushrik, halalu dami wal mal. Kai ka ji tukunna. Shi mushriki, halalu dami wal mal. Allah ya halatta dukiyarsa, ya halatta jininsa. Wanda, in banda mushriki, waye Allah ya halatta jininsa da dukiyarsa sai wanda ya taba Allah Allah baya halatta jinin wani baya halatta dukiyar wani sai ka taba shi tabawa dan haka qala ta'ala Allah madaukake yace faqatulul mushrikeena haythu wajadtumuh ku kashe mushrikai duk inda kuka same su wa khuduhum ku kama su wahsuruhum ku tsare su kamawa daban alhabsu alhisar daban ku kama su ku tsare su Allah ya ce waqa'udu lahum kull marsadi kuma ku toshe musu duk wata madakata ku tsare musu ma'ana ku kaurara a gare su wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah mai tsira da amincin Allah ya ce umirtu an uqatila wani guri kuma umirtu an uqatila nasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce umirtu an uqatila ni ubangiji na ya umarce ni na yaki in yaki suwa in yaki waɗanda suke mushrikai hatta ya ƙulu har sai sun faɗa, har sai sun yarda, La ilaha illallah, fa'iza ƙaluha idan suka faɗe ta, asamu minni dima'ahu. To jininsu ya tsaru daga gare ni, wa amwalahum dukiyarsu ta tsaru daga gare ni, illa bi haƙƙiha, sai dai da haƙƙin dukiyar, kamar zakka, an yadda a kama mutum da ƙarfi a fidda ita. kamar wanda ya zina yana da aure an ce a kashe shi duka to amma in mutum ya faɗi kalmar la ilaha illallah shi yasa a musulunce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita shirka ba ya halatta ka ce wa mutum mushriki sai kaga kufran bawahan in yanzu mutum ka ganshi ko mu muna kurakurai misali yanzu ka ga mutum kawai baka san shi ba baka san ma shi waye ba amma dai ka ganshi musulmi ne kawai kace masa ai wannan ai mushriki ne ba ma tare a'a me ka gani na kafirci a gurin sa sai ka san shi in baka san mutum ba kana ma hukuncin musulunci ne idan wani abu ya bayyana a gare shi naka sai ka masa hukuncin wanda ba musulmi ba mun gane yawa amma kalmar nan ba a umumi akan ta gaba daya misali kawai ka ga mutum baka san shi ba ce wannan fa tare muke a mushriki ne a ina ka san shi a ban san shi wannan fa ban san shi ba shikenan baka san shi ba ai ban san shi ba shikenan to misali sai kake jin dardar to ban san shi ba zan bi sallah a dama an san ce da ma yuribuka ila ma la yuribuka shikenan ka samu mafita ina kokontansa shikenan sai ka hakura amma doramar wancan nauyin a'a sai ka san shi in kuka ɗora ba tare da hukunci na shari'a ba, yana iya zama matsala kai ma a gare ka. Anna shirka akbarul kaba'ir, kuma lalle mu sani, ita shirka ita ce mafi girman zunubi. Ita ce mafi girma dukkan wata kaba'ira to ƙasa da shirka take. Shi yasa har yanzu mutane, kamar ba su gane in ka in kana zaune a cikin mutane sai ka ga mutum misali yana abubuwan da shirka ne amma sai ka ga mutane ba sa kyamarsa fiye da yadda suke kamar yadda suke kyamar mai zunubi har yanzu fa wannan rashin gane girman ma meye shirka ne hatta mutane da kake gani muke tare misali sai ga mutum kana zaune da shi a unguwa ɗaya misali kuma ka san yana aikata abubuwa na shirka ko yana zubin bokaye ko yana abubuwa ma waɗanda yake ƙada'an shirka ne amma wataƙila sai a samu wani kuma shi zunubi yake zunubin kuma kaba'ira ne saboda mu a gurinmu kaba'ira kamar ma ta fi shirka a wurin wasu kamar ma ta fi shirka a wurin wasu suka ga ƙyamar da ake wa mai kaba'ira ta fi kyamar da ake wa mai shirka. Wannan kuma rashin ita duk mai aikata kaba'ira, a yanzu misali in mutum ya mutu yana aikata kaba'ira, za ka ce shi ɗan wuta ne, a za ka bar shi da cikin mashi'ar Allah, ba za ka yi garaje ba, in ka daga katin shi ɗan wuta ne ka yi garaje, ka yi shishigi, ka yi shishigi wa Allah, amma in mutum ya mutu yana shirka, kuma kana da tabbacin ya mutu yana shirka, in baka ce ɗan wuta ne ba ma kai ɗin ma za ka je inda ya je. kamar yadda muka karanta ba shekul islam ya ce in kafirta kafiri kafirci to ita shirka akbarul kaba'ir ba wata kaba'ir da ta kai ta girma qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya ce ala unakhbiukum shin in ba ku labari bi akbaril kaba'ir da mafi girman kaba'ira ulna bala ya rasulullah muka ce eh ya manzon Allah ba mu labarin kaba'ira mafi girma qala sai annabi yace al ishraku billahi hada Allah da wani hada Allah da wani in ka hada Allah da wani wallahi wata ranar mutane sai kaga an yi abu sai kaga kai a garinka abun nan fasihan wadihan a bayyane ke dalla-dalla amma wallahi rashin fahimtar addini sai kaga mutane da rauna mutane da manya-manyan riguna wallahi sun matallahi ba su iya ganewa wata rana wani abokinmu ya mutu abokina ne tun na primary school muna yi da shi sosai sosai sai aka ce mun ya rasu in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in gidansu akwai wanda sun sanni muka je mu haka muka je makabarta muka yi rakiya wanda ya ban mamaki wai mutum ya zo yau ya shiga ya wauta abin da ya kamata duk jama'ar gurin su ɗauke shi ya yi wauta wai ka zo ka kwal ka sunkuya a jikin kabari bayan an binne mutum ka ce wane ka kira shi kuma kare yana jinka kuma tudu mutane da suke kewaye a gurin da tumatumin rauna kai din kuma suna girma maka wani abu ne wannan din na walittaka za ka yi kuma bayan kai din cikakken wawa ne wane wane ya ce ka ce la ilaha illallah wallahi wane wannan abun fa wallahi tallahi a gabana aka yi wane ya ce ka ce la ilaha illallah wane shi kenan aka fito kuma aka yi addu'a aka fito aka ce kai ya to kuma abin da ake cewa wane yayi sa'a ana cewa kai wane yayi sa'a Allah Allah mun waka hada mu da irin wannan Allah su ba Allah sa wata da musu irin wani akan kabarin su yanzu wanda ya yarda mutum ya kira wani a kabari kuma wannan na kabarin ya amsa mar har ya bashi sakon abin da zai faɗa da mai faɗar da wanda ya faɗa da mai faɗar du me duwawaye ne duwawaye ne shi yasa fahimtar addinin nan da kake gani wallahi baiwa ce daga cikin baiwa ta ubangiji in ka ɗauko yaro ahlus sunna wanda yake da fahimtar addini sai ga wannan abun wauta ne wauta ne kwanan nan muke magana da wani a yanzu haka ma yana ingila wani dan uwansa ya je ingila sai ya sauka gidansa shi wani din da ya saukan fa a nan a najeriya karatunsa na boko ina ganin masas ne da shi idan suna turanci da dan wannan mutumin da shi a can kamar aka za ce an haife shi dan primary school ne fa wani lokacin sai ya tambaye wani ya ce me yace ne ni sai dan iska yana ta harba bakin sa yace ai asalin turancin yake ma wannan shi native language din yake ma asalin turancin yake ma kaga kenan to haka kuma fahimtar addini take a gurin ahlus sunna kuma yaran sa in ya fahimta daga an yi abu he ga an yi kuskure kamar wancan ɗan yaro ne ɗan ƙanƙani amma daga an yi turanci ya gane ba haka ake faɗa ba shi kuma an faɗa sai an tambaye shi me yake nufi to yaro ƙarami ɗan islamiya in dai yana ana karantar da shi aƙida daga an yi wauta wallahi ya gane wauta ne wasu yara daga nan angon nasarawa suka je suka samu wata motar wani mutumi a unguwarmu shi ma mutumi na ne ya manna hotar in yas a bayansa wani yaro ana ce mai murtala kai murtala gidan ayan balaka da ko ya kama ce lanan nan banza mai batar da mutane ya yage mar hoton in yasin ce lanan nan banza mai batar da mutane ba ma yinka ba ma kaunarka ya cire shi yanzu inda ba shi da aƙida zai iya ƙaddara cire hoton ma wani abu zai same shi haba ashe shi kuma yana kusa kafin ya zo yara kuma sun gudu a su waye aka ce masa 'yan makarantar musamman tafi su ne ya gidana ya zo ya same ni to da yake muka san yadda muka yi dai na nuna masa ai yarinta ne shi kuma yaro kaza kaza kaza kaza to amma kaga me ya kai shi wallahi zaka samu babba mai rawani zai dauka in yi tsaye hoton haka wani abu zai same shi saboda me ba aqida dan haka Allah madaukakin sarki yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir in baku labari da mafi girman zunubi ulla bala ya rasulullah muka ce iya manzon Allah sai Annabi yace al ishraku billah hada Allah da wani sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace huququl walidaini da kuma walakantar tozantar cin mutuncin iyaye kin musu biyayya kin musu da'a shi ma wannan babbar kaba'ira ne amma sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci me ashirku sai da ya ambaci shirka awwalan da farko tukunna insha Allah anan zan dakata zan tashi qala al-allama ibn al-qayyim al-jawziyya ibn al-qayyim al-jawzi a cikin nuniya aka ciro wannan maganganu da shi Sheikh Salih Fawzan ya kawo waɗanda suna da matukar muhimmanci kwarai da gaske abinda muka faɗa daidai muna roƙo Allah madaukakin sarki ya haɗa mu cikin ladansa abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana fahimtar addini da Allah ya mana ita ce babbar alkhairi da Allah zai ba wa ɗan adam a rayuwarsa ta duniya duk abin da kake gani mutum ya samu wata rana shugaban majalisar malamai na jaya ya tura da tafsiri sade akwai wata mata a can wani lungu take boka ce sai kaga manyan manyan manyan manyan jifa-jifai wallahi ana shiga gurinta kazamir banza kazamiyar banza ba abin da za ta iya musu amma saboda ba